بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a biyar ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 17 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin mu na As-Sunan al-Kubra wallafar al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi rahmatullahi alaihi kamar yadda aka sani muna amfani da nuska ce ta zawa'idul baihaqi wato alal kutubis sita wanda ainihin wato Sheikh Saleh ibn Ahmad Ashami ya tace ababen da suka karu a cikin Sunan Al-Kabir na Imam Al-Baihaqi suka karu akan al-kutubus sita to muna cikin kitab na uku wanda shine kitabut tafsir zamu tashi a inda malai yake magana a lambar tarjama ta 169 da yace babu qaulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu cikin suratul maida kin Allah madauki sarki yana cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladzina hadu Allah yace war rabbaniyyu war rabbaniyuna bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takshawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sai Allah yace wa man lam yahkum bima anzala Allahu ulaika humul kafiruna ya fara fadan kafiruna ya tsallaka kuma yace fa ulaika humul zalimuna da kuma fa ulaika humul fasiquna to waɗannan ayoyi da suka zo a tsakankanin aya ta 44 zuwa da 7 cikin suratul maida shine zai mana fassara abinda ake nufi da wa man lam yahkum bima anzala Allahu wato Allah ya ce wanda duk bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa ula'ika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai wa ula'ika humul zalimuna waɗannan su ne azzalimai wa ula'ika humul fasikuna waɗannan su ne fasikai to me fassarar magabata game da wannan gaba shine yace an ibn abbas qala innahu laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilai. wannan fa kafircin da ake faɗa ba irin kafircin da kawarija suke tunani bane su ce duk wanda ya gaza yin wani hukunci da wani abu cikin littafin Allah ya zama kafiri to da babu musulmi a duniya domin a yanzu rayuwar da muke babu wani musulmi sai ya zama cewa akwai wani hukunci na Allah da bai iya yi da haka kowa ma kafiri ne kenan su ko sai su takaita abin akan shugabanni ko akan alƙalai ko akan abokan husumarsu ulaika humud zalimuna ulaika humul fasiquna ulaika humul kafiruna sai ta sake wannan karatu ne na yan kalakatu karatu ne na yan khawarija yace to ba haka ake nufi ba inji ibnu abbas tarjumanul qur'an yace innahu laysa kufran yanqulu an milla ba kafirci ake nufi wanda zai fidda ka daga musulunci ba fadan Allah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna yace kufrun duna kufrin wato kafirci wanda bai kai kafircin fita daga musulunci ba nan ana nufin kafirci kangarewa dokokin Allah ba kafirci na rashin yadda juhudi da dokar Allah ba don haka shi yasa zaka ji kamar yadda malamai suke faɗa al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa yake cewa fa ammal muslimu kaga shi musulmi fala yukaffaru ba a kafirta shi inar takaba kabiratan inda yayi wani aikin laifi ko mun girman sa sawa'un ya aikata zalunci ko ya aikata fasikanci ko saban Allah kaman yayi caca ko ya saba wa iyaye ko ya shagiya ko ya zina ko ya cin riba da sauran laifuffuka wanda suke cikin kabira yana nan a musulmi amma fasiki ne saban Allah ba a ce mashi kafir wasu malaman kuma kamar yadda Qurtubi ya kawo suka ce akwai iddimari akwai abin da aka koye a wajen yadda magana yake mallam yahkum bima anzalallahu raddan lil qur'ani wa juhudan bir rasuli ulaika humul kafirun wanda dubbe aiki da abinda Allah ya sauka ba me yasa yake yin aikin ya tunkude alqur'ani yana musun annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kafiri kuma wannan aya asali idan ka koma zaka ga cewa malamai sun ambaci cewa ta sauka ne akan waɗannan yahudawa guda biyu da suka yi zina suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya musu hukunci sai annabi ya ce ku je kawo tafin ku a muku hukunci da suka kawo suka danne wajen hukuncin to da su ake ina fata mun gane wannan malam yace dudaka wannan ayoyin gaba ɗaya sun zo ne magana akan kafirai sai sake cewa qauluhu ta'ala la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku riki yahudawa da kiristoci su zama majibintan ku kamar da Allah yake fara za mu zo mu ji ayat cikakkiyar ta ya wallazina amanu la tattakhudhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin yace an abi Musa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu gwamna ne cikin gwamnoni a zamanin Sayyidina Umar dan Khattab anna Umara amarahu Sayyidina Umar halifa Allah ya kara masa yadda sai ya umarci wannan gwamna cewa an yarfa ilaihi ma akhadha wa ma a'ta fi adinin wahid cewa a dinga aiko mishi da financial statement abinda ya karba daga gwamnatin tarayya ma akhadha wa ma a'ta da abinda ya kashe wato income dinsa abinda aka bashi na allocation da kuma expenditure abinda ya kashe ya rubuta shi fi adimin wahidin a takadda guda ɗaya ni abu musa gwamnan kufa na anshi dirhami kaza dinari kaza na yi kaza na yi kaza na ba wa na kaza an gina wuri kaza an taimaki ne wato ya dinga kawo bayanai na financial statements ɗinsa sai na umar shi yana daga cikin shugaban dama na farko farko da suka kawo irin wannan financial prudence a ya zama kowace harka ta kuɗin gwamnati akwai dalla dalla game da ita akwai appropriation akwai akwai check and balance to shikenan wa kana li abi musa katibun nasraniyun yarfa'u ilayhi zalika shi kuma abu musa al-ash'ari yana da wani kamar a ce kwamishinan kuɗi ko sakataren kuɗi ko akanta wani ne mai kula masa da kuɗi kirista ne amma ya kware a wannan aikin shi yake rubuta waɗannan abubuwa ana kai wa umar fa'ajiba umaru radiyallahu anhu Umar in ya ga irin tsarin yadda ake kawo bayanan sai abin yake ba sha'awa wa qala yace inna hadha la hafizun haka yake asalin cikin littafin ainihin wato ibn abi hatim tafsirin sa kamar yadda malamai suka kwafo daga can amma nan ya zo a inna hadha la hafizun amma la hafizun ne kamar da sayyidina yusuf yake cewa ij'aluni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ni ni ni wato mai kiyaye amana ci lalle wannan ya iya kiyaye amana wa qala inna lana kitaban fil masjid da suka zo sai Umar ya ce to muna da wani rubutu yanzu da muke so a yi mana zan mai shiftar wani sako a cikin masallaci ya rubuta mana wa kana ja'a min sham lokacin shi Abu Musa ya zo daga ƙasar Sham ya je ya yi umara sai ya biya madina ya gaisa da ‘yan uwa ya ziyarci halifa sai ya taho da wannan sakataren nashi umar ya ce kai ai na ga yadda kake aiko da sakonninka suna da ban sha'awa komai in detail komai is self explanatory da sauran irin da waɗannan bayanai ce to ai ma muna tare da sakataren nawa ce to da Allah kira mini shi in mai shifta ya rubuta min wannan fada'ahu falyaqra kira shi ya karanta mana wannan sakon mu ba da amsa qala abu musa sai gwamna ya ce, Innahu la yastati wa an yadda kulal masu da ce, ai ranka ya daɗe, ai ba zai iya shigo a masallacin nan ba. Ya ce, faƙala, a junubun hu, to janaba ce a jikinsa? Ƙala la, ya ce, a a ranka ya daɗe, bal nasarani ne, ai kirista ne, ba zai shiga masallacin musulmi ba. Ƙala ya ce, fanta harani, sai Umar ya balla masa harara, wadda raba fahizi ya mai abin nan ɗinsa haka ya kai mai duka kan cinye sai ce kana hauka ne wa kala akhrijhu yace ka cire shi daga wannan mukamin ban yadda ba komai iya aikin sa wa qara umar ya karanta ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ce ya ku wanda kai imani inji Allah kar ku riki kristoci da yahudawa zama su ne majibinta al'amarin su dai isu isu su jibanci junansu wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince ku ya jibinci waninsa a cikin ku fa innahu minhum ya zama cikin su ya zama cikin su inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin ba ruwan Allah da azalimai lil asaf za ga wannan rayuwar da muke mutane ba sa aiki da wannan kaida shi sa muka shiga cikin matsala za ga shugabannin mu har alfahari suke da cewa su ba sa wannan bambancin addini sai ka ji wani shugaba yana tutiya cewa shi ya dauko arna ya saka su a mukamai dan yin nawa arna cewa ba matsala bai san yana cutar da kanshi bane ya cutar da addinin sa yana shiga cikin hadarin wannan maganar wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum yana shiga cikin wannan hadarin bai sani ba zaka ji wannan a bakin gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da masu rike da manya-manyan mukamai da ƴan boko suna suna suna suna Allah wadarai da da musulmai cewa arna sun fiye musu musulmai arna ne chef din su arna ne direbobin su arna ne confidential secretaries din su arna ne masu gadin gidajen su da sauransu to wannan tadewa ce jama'a kuma su ko musulmi da suke ja ake yin wannan abin su ma suna da nasibi na laifi kai da dauke ka matsayin musulmi ka je kai rashin gaskiya ka nuna sawarwari da aiki sai a dauko arne a sashi shi kuma ya rike aikin da kyau da haka sai ogan ya ga cewa wannan arnan ya fiye masa ka kai ma ka taimaka wajen bata sunan musulunci a takaice wannan kuskure ne ba daidai bane Allah ubangiji ka yafe mana da haka ba daidai bane duk aikin da musulmi zai iya ko da musulmin bai kai itikanin kafirin ba to ba musulmi wannan dama shi sa dole ka yi ba ma Nasiru ɗan Rufai Allah ya saka mai dadi shi bai boye irin wannan aqida ta shi ko da an rana su jawo shi bai boyewa kuma sai ka hori na bayan naka cewa kai musu adalci dan musulmi shi da mai adalci na daga cikin siffofinsa ba za ka zalunci kafiri saboda yana kafiri takaddunsa sun zo karkashin ka ba ka zalunci shi amma dai kar a dauki mukami a bashi wanda musamman strategic mukamai wanda zai yi amfani da su ya cutar da al'umma domin su ba su da amana innahum la aymana lahum Allah ya tsare mu malam ya sake cewa qauluhu ta'ala fadin Allah da yake cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan zuwa karshen aya lalle giya da caca da ababen da ake kafawa inda ake gumaka bauta wal azlamu da yar karakara rijsun Allah ya ce kazanta ne gaba ɗayan su annafi'in annabna umara kana yaqulu sayyidina abdullahi dan umar yana cewa almaisiru alqimaru abinda yake da almaisir shine alqimar wato alqimar shine tata duk wani wasa da za a yi a ce a sa kuɗi sun kasance a jahiliya suna yin haka kamar ibn abbas yake ba da labari a cikin tafsirin al-imam ibn jarir cewa kana ar-rajulu yuqaniru ar-rajula fil jahiliyati fi malihi wa ahli wa ayyuhuma ghalaba al-akhara dhahaba bi malihi wa ahli suna sa dukiyarsu da iyalansu a caca abinda kuma ba su da ta cewa akai kamar yadda za ga yaranmu suna yi sai ka ji mutum wai har a dinga yayatawa ana labari ka ji wani ya ce wai in madrid ta ci chelsea ko chelsea ta ci madrid ya ba da wayan shi ya ba da mashin ɗinsa ko ya ba da keken ɗinkinsa a rubuta takarda har da wasu shedanin shaidu su sa hannu kuma a yada a social media ana ta taya su fitsara wannan wannan wannan barna ce rijisun ne min amalin shaitan ta ce jama'a ya kamata matasan mu su tsoron Allah su daina wannan abu su tsoron Allah su daina abinda baka da ta cewa akai abin da ya halasta kawai na irin wannan shine na tseren doki ko tseren raƙumi ko makamantan su wanda ana amfani da shi wajen yin training to kamar a sai misali a ce a wurin a wurin aikin soja ko wurin aikin dan sanda ko training na wani abu da irin wannan babu laifi a sanya gasa don a ga waye fi ƙwazo babu laifi kuma an sanya gasan a ɗauki kyauta a bayar amma ba tare da su masu gasan su ne za su saka wato abin da za su ce in wane ya ci ya cinye dukiyar wane ko ya cinye gidan shi ko wani abu ba wannan ya daga cikin abin da aka hana wa mujahidin fi qaulihi al-maisir yace qala ki abu farisa yace wato irin a wasannin farisa wasannin su na kokuwa da dambe da tsere da tsere da wasan kwado wa qidahul arabi da kuma abinda larabawa suke na qidah na jera tukwane a dinga daukan tukunya ana rugawa da gudu a ga waye zai riga kaiwa wal qimaru kullu da duk wani abu wanda yake cace ne za a sa kudi duka haramun wa fi riwayatin al maisiru al qimaru kullu yace hatta aljawzu allati yal'abu bihi sibyan hatta qadu qadu shine wannan ramuka da ake yi a samo ƴaƴan abin nan aduwa ko ƴaƴan kurna ko ƴaƴan shi aljawz din ƴaƴan kwakwa a dinga zubawa ana tafiya a zuba a nan a zuba a can a rami takwas ko goma su suka sayin da suke kayan su wannan shine qadu shi ma hadda shi duka ba kyau wa an abi salama qala qultu lil qasim ibn muhammad nace wa al qasim dan muhammad dan abubakar siddiq radiyallahu an an jaddi mal maisir Allah ya gata malam menene maisir qala kullu ma alha an zikrillahi wa anis salah fa hiya maisara shi duk abin da zai dauke hankalinka daga ambatan Allah daga sallah ya zama maisir duk abin da zai ja hankalinka ya ci maka lokaci wa an umar bin ubaidin ubaidillah annahu qala lil qasim bin muhammad hadhihi an-nard ce algabata malam wannan dice shine nard lido an san lido ai ko wannan lido fa mai sarun shi ma tace ne ara'aita shatranj haka nan cheese shine shatranj wannan da yake akwai sarki akwai queen akwai neat akwai wane ne wannan wasan na sarakuna wanda yake sa akan chessboard shi yake ce mashataranj amai sarun hiya shi ma tace ne qala al-qasim sai al-qasim ya ce kullu ma alha an dhikrillahi wa anis sala wa hiya maisir duk abin da zai dauke hankalinka daga ambatan Allah ya dauke hankalinka daga sallah to karta ne tace ne dudu ko me wannan abin za a zauna ana yin shi awi ba za a yi sallah ba ba za a yi ambatan Allah da lokacin ba sai dai a yi ta shewa ana yi ana tafi ana murna ana ihu ana rashin kirki to ba kyau in dai har ya haɗu da wannan babu kyau za mu zo mu ji magana akan waɗanda suke babu laifi din amma dai waɗannan abubuwan galibin su za su zama mafi karanci mafi karanci shine ɓata lokaci saboda duk sanda kake din nan da za ka tsaya kai tasbihi kwaya goma kai istighfari kwaya goma kai salatin manzo Allah kwaya goma ka tashi ya fi maka alheri ko kwanta ma kai bacci yafi maka alheri wa ana abdullahi ibn amr qala fi hadhihi al-ayati fil qur'an abdullahi dan amr dan as yana magana akan wannan aya a cikin alqur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu fadan allah ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanibuhu la'allakum tuflihun ya ku wanda kuka yi imani lallai giya da tata da ansab abinda ake kafawa don wato a yi gunki sujuda a wajen wato tamfil na gunki ko inda yake zubar da jini don gunki wal azlamu da kuma karakara abinda suke ciro kibiya a bincika a gasa a tafiya a rijsun min amal shaitan wannan duka wato nau'i ne na kazanta daga ayyukan shaitan fajtanibuhu Allah ya ce ku guje su la'allakum tuflihun sai ku samu tsira qala yace hiya fit tawrati wannan aya ta zo a cikin attaura inna allaha anzala alhaqa lalle Allah ya saukar da gaskiya li yuzhiba bihi albatila dan ya lalata barna wa yubtila bihi laiba dan kuma Allah ya kawo ƙarshen wasa sai ya ce wazzafna daga cikin wasannin akwai rawa azzafan shine rawa ga yana a cikin hadisin zafanal habashatu fil masjid na hadisin Aisha din azafan shine rawa wanda za a dinga yi in uniform ana kada kafa ayi nan ayi can a juya shi yake ce ma azafan kamar rawa na yan malaja ko yan koroso ko irin rawan zamani da mutane za su dinga yi suna suna tafiya da kafar su iri daya sun yi training suna jujuwa shi yake ce ma azafan to irin wannan rawan banjo da sauransu wazzamarat azzamarat shine jam'u zamara shine garaya abinda ake kadawa nazari din nan yana bada kida والمزامر جمع مز جمع المزمر والمزاهر جمع مزهر shine sarewa abinda ake busawa wal kinnarat da kuma al kinnarat sune ganga ganga wanda ake bugawa kaman band ko makamancin su to Allah ya saukar da gaskiya dan ya hana duka waɗannan abubuwan zada ibnu raja'in fi riwayati shi kuma ya kara da cewa wat tasawir da kuma at-tasawir wato gumaka mutum mutumi washir da waka wal khamr da giya to ita giya sai ce faman ta'imaha wanda duk ya sha giya aqsama bi yaminihi wa izzati Allah ya rantse da damansa ya rantse da darajar Allah laman sharibaha duk wanda ya sha ta a duniya ba'da ma haramtuha bayan Allah ya haramta ta Allah ya ce la ishannahu yawmal qiyamati wallahi sai yayi kishi ranar alkiyama wa man tarakaha ba'da ma haramtuha wanda kuma diya batta bayan an haramta saqaituhu iyaha min hadiratil quds zan shayar da shi ita daga ainihin wato hazira tafki taskakken taskataccen wuri wanda yake mai daraja wato giya ta musamman ke Allah ya tsare malam yace qawluhu tanaluhu aydikum wa rimahukum me yake nufi da wato batu akan farauta da Allah yake cewa tanaluhu aydikum wa rimahukum hannayenku su kama da kuma makamunku an mujahidin fi kauli ta'ala qala ya'ani nabl rimahukum wato kibau in kuka yi harbi kenan wa tanalu aydikum aidan sighar as-sayd kananan abun farauta wanda ake kamawa da hannu kaman zomo da za a ritsa shi a rami a sa hannu a kamo shi ko makamancin su yace al-firaha kaman yan tsaki ƴaƴan zabi na daji ko ƴaƴan hasbiya walbaiba da kwai warima hukum ya ƙulu kibarar saidi manya-manyan ababen farauta su ake nufi an abdulsalam daga abdulsalam ibn abdulkudus ibn habibin dimashki ya ce sa'altul auza'iyya na tambayi malam abdulrahman ibn amrin al'auza'i Allah ya ƙara masa rahama na ce rajulun mutum ne arsala kalbahu filhilli ala saidin ya kora karensa zuwa ga wani abin farauta a inda ba a haramta farauta ba a hilli ba a cikin harami ba fada khalas saidul harama to kila bakin gaba ne abin farautar da aka bi shi a guje sai ya shiga harami fatalabahu alkalb sai wannan kare ya ci gaba da bin wannan abin farauta fa akhrajahu ila alhilli yaje ya sake fito da shi ya bi shi a guje har suka fito daga haramci din faƙatalahu ya kashe shi a wurin halasci faƙala sai mala abdurrahman al-auza'i ya ce ma indi fi ha shay'un ce ni ban da wata fatawa game da wannan ban sani ba ban karanta ba ban ji agun malaman mu ba malami ne da ya san ciwon kan shi ya san mutuncin ilimi ba dan karambani bane irin wannan tambayoyi da za a kirkiro su yace wallahi bai sani wa ana akrahu takallufa yace ina jin tsoron ina kyamar shiga da baibai shine at takalluf wato in takura wa kaina in tirsasa wa kaina dole sai na ba da amsa abin da ban sani ba ban karanta ba subhanallah Allah ka samu cika da imani yanzu ko mutane gangancinsu ya kai makafin ma a tambaye su suke amsawa qultu sai ni abdulsalam na ce mishi ya aba amr Allah shi gafarta malam qul fiha ni dai ka taimaka mini ka bani amsa baka masu tambaya suke ba su matsa maka dole sai ka ba su amsa ko yayi ne qala ma uhibbu akla yace to a ra'ayina ni dai ban ganin dacewa a ci wannan farauta wanda aka kore ta daga hilli ta shiga haramci ta sake fitowa sannan karen ya kama ta a halarci bana gani saboda gujewa shubha wala ara alaihi an yadiyahu kuma bana ganin wajibi ne sai ya fitar da diyan nan da aka ce yahkumu bihi zawa adalin minkum hadayan baligal ka'aba bana ganin sai ya قال عبد السلام عبد السلام ya sake cewa watayassara lil hajj dan ji wannan amsa ta malam auza'i a ƙasar sham kenan ina nan sai Allah ya sauƙaƙa mini na samu aka bani kujera aikin haji ko na samu kuɗi na biya kujera na kama hanya tafi aikin haji min ani zalika a wannan shekara kamar ce sun yi magana a cikin wani wata cikin watanni na shekara sai kuma a ƙarshen shekara sai Allah ya bashi dama sai tafi aikin haji yace falaqitu ibn jurayjin sai na gamu da wani malami shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Durayj wancan malamin Auza'i malamin ƙasar Sham wanda bai gaza Imam Malik a ilimi ba matsayin shi a gun mutanen Sham kamar matsayin Imam Malik a gun mutanen Madina sai kuma yazo gun wani shi ma sa'an su shine Ibn Durayj wanda shi kuma matsayin shi a gun mutanen Makka kamar matsayin waɗancan biyu a gun mutanen garin su ina fata muna gane da naje fasaltuhu anha sai na sake tambayarsa wato yana ta neman ƙarin bayani babu laifi ka tambayi malami fiye da ɗaya dan neman ƙarin bayani akan mas'ala yace faqala sai yace sami'tu ata ibn abi rabah shi malam ibnu jurayj sai yace naji malami na ata wa dan abi rabah yukhbiru an ibn abbas yana bada labari daga ibn abbas annahu su'ila anha cewa an yi wa ibn abbas tambaya akan wannan mas'ala faqala sai yace la uhibbu akla Allahu akbar amsarsa irin ta auzayi yace ni ma ban so a ci wala ara alaihi an yajiya wato in ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka dacewa akan abubuwa kaga auza'i bai ganganci ba matsa mishi akai amma sai Allah ya sanya gaskiya a bakin sa duk da yace ban da wata riwaya ko wani ilimi akai idan ka ji tsoron Allah akan harkar ilimi sai ga Allah ya baka mafita ko ba ka ilimi ba wa yataqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah ta samu dace malam yace qaulu ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu an halasta muku saydul bahri watin farautar kogi farautar teku wa ta'amuhu da abincin teku to me bambanci tsakanin farautar teku da abincin teku shine abin da zai ga mana yace Ali ibn Abbas saydul bahri wa ta'amuhu qala ta'amuhu ma qadhafa yace abinda ake nufi da saydul bahri sai zubari shine abinda ka sani na farauta ta'amu hufa shine abinda ya fada ruwa wanda asalin shi ba na ruwa bane to mun gane to an ka same shi a ruwa ya halasta ah ah zamu zo mu ji kuma cewa haka abinda ruwa ya fitar da kanshi kaman ruwa wanda yake yake yake ambaliya ya taho sai ya bar abu sai ya koma wani ibn jurayzin kala qultu li ata'in ara'aita saydal anhari ko kaga Allah cewa yi saidul bahar Allah sa mun san bambanci tsakanin al-bahar da an-nahar aka ce al-bahar shine teku ocean waɗannan guda bakwai na duniya su ake cewa al-bahar dan aka ce kogi kuwa ko wannan namu nan kubanni kogi wannan wanda yake kafin ma damuna ta zagayo sai kaga ba ruwa amma kuma da ma ta zagayo sai ya cika to su wannan sunan shi river ko ko river ko stream ko makamantansu duka wannan ana ce musu anhar koguna wanda ruwansu bai kai ruwan teku yawa ba zurfinsu bai kai zurfin teku yawa ba mamakin da ke cikinsu bai kai na teku ba kamar ga Allah ya ce saidul bahari to ina ina hukuncin saidul anhari tunda ba shi aka ambata ba wa qilatis saili da kuma abin nan qilatis saili shine wuri da za a samu a cikin dutse yayi rami ruwa ya taru kogon dutse mai aje ruwa wanda ruwa ya taru idan an damuna ta yi ruwa zai taru a wajen har kifaye su zo ko ka dinga jin abin nan kwaɗi yanzu ko akan titi ne idan idan wata kwata ta bunƙasa irin wurare da babu hanyoyi masu kyau ko in damuna ta yi nisa in dare sai kwaɗi su dame ku da ƙara a cikin wajen wani lokaci sai ga an samu yan kifaye haka a ciki na ji aidin musan haka to wannan shi ake ce ma ƙilatu asai ai matattarar ruwan sama qilat jam'u qilla wato rani to to asail ruwa matattarar ruwan sama wato inda ruwa bai taruwa sai inda damana galibi a cikin dutse ko a kwazazzabai ko makamantan su ko ga cikin garin Zaria zaka ga irin su da yawa da suke cewa kududdufi yace asaidu baharin huwa shin shi ma wannan ya halasta qala na'am yace kwarai kwa to barka ji iya kafa hujja na malamai thumma tala alayya sai karanta mana fadan Allah hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujajun wa min kullin ta'kuluna lahman tariya Allah yace huwa alladhi marajal bahari daga cikin hikimomin Allah da kudararsa da iyawarsa da buwayarsa shine ke hada baharaini teku guda biyu haza azbun wannan bangaren mai daɗi ne furatun azbun furat shine hulun azbun mai daɗi a baka ruwan daɗi wanda ake iya sha wa haza sa'igun sharabu ana iya shan shi lahiya lau wa haza ɗayan kuma milhun mai gishiri ne ujajun mai ɗaci a baka ɗaci irin na gishiri wanda bai shayuwa sai Allah kuma ya ce wa min kullin daga dukkaninsu ta akuluna kuna cin mene lahaman tsariyan nama wanda yake fresh tsariyan shine nama wanda yake mai taushi wanda yake bai da matsala shi ake ce ma lahaman tsariyan to lahaman tsariyan wato nama mai laushi dama an san naman kifi a laushi gare shi kamar yadda in ka ce ne bahimatul an'am ko in ka ce abin nan walahamu tayrin mimma yashtahun naman naman naman tsuntsu me da ma jikin tsuntsu ba nama ba dama nama ne a jikin shi haka kaman wala ta'irun yatiru bi janahihi da ire-iren su at-tari shine dai al-layyinun naqiyu al-ghab wato nama wanda yake tazaj fresh mai laushi da sauransu aka ga naman kifi haka yake aka matsa mai da dafawa ma sai ya ragargaje ba kamar naman abin nan raƙumi ne ko saniya wanda zai juta ko ganda ko ganda da za a yi taɓar rakata a kwana ana ana dafa ta ba ba haka ba to yanzu wannan ayar me ya hujja a cikin ta na halascin sayyidul bahari sayyidul nahari kaga dai a cikin ayar ma cewa aka yi wa huwa allazi marajal baharaini tekun aka faɗa guda biyu suka koma ibnu kafirin yazo yana fassara wannan yake cewa ma'anan baharain anan ba ba, ba tasniya bane at-taglib ne ana nufin maraja baharan wa nahara kamar da ake cewa abun wa ummun a ce abawani ko shamsun wa qamarun a ce qamarani kaga wannan ba musanna bane amma mulhaqun ne bil musanna yace saboda wannan na farko abin da ake nufi su ne ƙananan koguna da ƙananan rafuka wanda suke haɗuwa su je su haɗu da teku in sun haɗu da tekun gashi sun haɗu amma ruwan kowanne yana nan a yadda yake ba sa cakuɗewa su zama ɗaya duk wanda ya san mahaɗin teku da kogi ya san wannan in ka je hanyar lagos riba riba benue riba niger riba wani ne zaka gani in ka je yankari duk inda ka je aka samu ruwa ya haɗe zaka gani ba wani abu bane wannan bako a gun ruwa duk sun haɗu suna haɗuwa kuma amma suna nan a rabe to sai ya ce saboda mene aka ce nan ruwan teku ne ai ruwan kogi ne da ruwan idan ruwa da ruwan kududdufi da ruwan rijiya da sauransu ya ce fa innahu laysa fil wujudi baharun sakinun wa huwa azmun furat saboda a duniyar nan da Allah yi babu teku wata ke kwance lub wadda kuma take da ruwan daɗi babu ita duka teku ruwanta mai tunkuru ne sannan kuma ruwanta mai gishiri ne me yasa wannan kuma sai abin ba yan oceanic wani wani zance ne daban can na kimiyya ba shine damuwa mu ba kuma duk teku inda take ba wurin su bace ita ba a su a teku sai dai a kogi zaka da aka ce wa min kullum ta'kuluna lahaman tariyan ana ana ana ana ishara ne wa min kulli bihar ko min kulli sorry min kulli anwa'il anhari wal biraki wal abari da ana nufin waɗannan biyu sai a ce wa minhuma ko mun gane tunda ya ce hadha wa hadha sai a ce wa minhuma to amma saboda shi bangaren farko din su waɗanda suke haɗuwa da tekun ba abu ɗaya bane da yawa to su ake nufi da wa min kullin Allah sa mun gane wannan domin mas'ala ce daƙiƙa jiddan a cikin arabiya da tafsiri in baka fahimce ta ba ba za ka fahimci wajihin inda aka samu halascin cin ababen da aka yi farauta a cikin abin da ba teku ba dama kuma su wannan wuraren su ne asalin wuraren farauta ba tekun ba su kogi da kududdufi da rafi da abin nan da irin waɗancan matattarar ruwa na kan dutse ko makamantansu malam ya sake cewa wa an ibn jurayjin qala su'ila ata'un an birkatil qasri an tambayi ata ibn abi rabah wancan dai babban malami game da birkatul qasri akwai wancan sarkin Khalid ibn Abdullah al-Qasri gwamna ne cikin gwamnonin da suka yi wa sarakunan Banu Umayya aiki kuma ana tuhuman shi da nasibanci da haka za ga zahabi ya ce ba a karɓan hadisinsa yana ƙin ahalul baiti bai kyauta ba yana da matsala to wannan mutumi lokacin da ya gwamna a makka a zamanin halifancin sarki sulaimanu ɗan abdulmalik sai wannan sarki ya yi kuma da wasiƙa ya ce yana so a gina mai gida kama a ce wani wato guest house kenan na shugaban ƙasa wanda in ya zo makka zai dinga sauka kuma yana so a cikin abin da za a gidan a gina swimming pool in ka so ka ce ko a ce a gina pond ko na abu makamancin haka shine birka matattarar ruwa har zuwa shekarun nan na baya wurin yana nan a makka a matsayin ma'asir tarihiyya suna ce mashi saddul kasari in kai browsing zaka iya ganin watakila ragowar hotunansa da yake wurin ya lalace abin da ya saura da yawa saboda ya da gaske ababen mamaki a ce a wancan zamanin sun iya yin sa madatsar ruwa ce wadda take sosin ruwa daga wasu rijiyoyi ta tara su a wani waje in sun taru kuma ruwan ba inji gare shi ba komai ba yana fita yana kewayawa a cikin gidan din da ake bukatar ruwa kamar da ruwan tanki ke kewayawa zuwa banɗakuna da sauransu a gidan ‘yan gayu su ma yakan kewaya inda suke alola da inda tsuntsaye suke sha da inda ake yin wanka da wasa da sauransu na fata mun gane wannan to wannan wannan birka ɗin sai zama akwai kifaye a cikinta kuma kaga a makka take ko a makka take to wannan kifayen ya halasta a farauce su a ci ko bai halasta ba shine tambaya Kala ya ce, wahiyar birkatun azimatun fil haram, kaji, wato madatsar ruwa ce sananniya babba a cikin harami, a yusadu, shin za a yi farauta a wajen? Kala na'am, ya ce, ƙwarai kuwa, wadittu anna inda na min hal'ana, ya ce, na yi fatan ma a ce har yanzu tana aiki, wato bata daina ba da nama ba. So wannan yana nufin, idan wuri an yi shi artificial kaman fish pond za a iya shi a cikin garin makka kuma kai sana'a ka ta kifi ka kama bai cikin farauta da aka hana a cikin harami ka zuba kifayenka ka noma su ka kiwata su kajinka na turawa ko makamantansu ko ka yi gidan wato abin nan a, a gidan kiwon dabbobi waɗanda suke ba da nono ko suke ba da ƙwai ko suke ba da zuma ko makamantansu duk wannan dabbobin proceeds ɗinsu da za a dinga cira a cikin garin makka ko a harami ba haramun ba saboda ba farauta ba ne kai kake yin kayanka ina fata mun gane wannan a qauluhu ta'ala sai kuma faɗin Allah da yake cewa ma ja'alallahu min bahirati babu wata bahira da Allah ya ce a yi mata alfarma bahira ita ce diyar sa'iba da Allah ya ce ma da Allah min bayyanatin wala sa'ibatin za mu zo mu ji abin da ake nufi da su kar mu cinye daɗin abu an abil ahwasi al-jushani daga abul ahwas shine auf ibnu malik ibnu nadla ibnu nadla baban shi malik ibnu nadla al-jushami sahabi shi saka yana yana riwaya daga gare shi ce an abi kala qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace hal tuntaju tuntaju ibluka wafiyatan azanuha shin raƙumanka suna haihuwa ƴaƴansu da lafiyayyen kunne qala wa hal tuntaju illa kadhalika da manzo Allah ai raƙuma ba sa raƙuma ai ba ta haihuwan diya sai ne kunne ai kama tantijul bahimatu bahimatan jama'a walam yakun aslama yawma idin shi wannan mutumin sanda annabi ke masa wannan magana bai riga ya musulunta ba sai ya ce qala sai annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam fala allaka ta'khudhu musaka to kuma kawai sai ka dauki rezarka ko askarka ko fataqta'u udhuna ba'dha sai ka dace kunnan wasun su fataqulu kace hadhihi bahirun ka sa mata suna kace sunanta bahira وتشق أذنا أخرى فتقول هذه سرم كينك كنا وتيتكم كتمتي سنة السرم قال نعم يتشي قريك نعي هكا قال سيان نبي يتشي مشي فلا تفعل توكدين كركي فإن كل ما آتاك الله حلو duk abinda Allah ya baka na dabbobin ni'ima to halas ne a ci wa inna musallahu musallahi ahaddu kuma wallahi in ka kibin wannan dokar ka sai da cewa aska Allah ta fita ka kaifi Allah zai kama ka tashi aska wasaidullahi ashad kuma damtsan Allah yafi naka karfi qala ya muhammad ce a wani ara'aita in marartu bi rajulin to me zaka ce game da idan nazo wucewa ta garin wasu mutane falam yuqirni daya da zango a wani wuri sai basu yi mini saukar baki ba liyafa walam yudayyifni basu bani wurin kwana irin na bako ba thumma marra ba'da zalika so shi ma ta ne zo garin mu uqiruhu in mishi saukar baki am ujizihi ko in saka mai da irin rashin mutuncin da ya mun kala sai annabi ce bal aqirru aqrihu aqrihi ka mishi mutunci kai ka bashi wurin kwana ka bashi abinci kai fira da shi da ake da bako kakka kaddan ka je garin wasu basu maka kirki ba ka ce kai ba za kai to can da yace hadhihi bahirun sai su ce wannan bahira ce abinda ake nufi da bahira shine balarabin ya da raƙuma mace sai ta dinga haifan ƴaƴa mata guda goma din ta ciki ta haifi mace in ta ciki ta ƙara haifa mace to wannan ta so shi da garki da arziki ken don ta haifi guda goma cir a ta sha ɗayan idan ta haifa to wannan ita ce ake ce ma bahira auta sa'iba ko mun gani to da sa'iban da ba'irar shine sai a sake su ba a ɗora musu kaya ba a hawa gadon bayansu ba a siyarwa ba a yankawa a ci ba a mata kotsawa, ba a sa mata da baibayi, ba a shan nonanta, in ma har za a sha nonanta, to sai an yi wani babban bako muhimmi sai a ce a je a ɗebo nonan sa'iba a tatso a bashi, ko nonan bahira a tatso a bashi. Laraba suna yin wannan al'ada, a gurinsu wai sun sadaukar da ita ga gumakansu. Wannan shi ne, ma Allah min bahiratin wala sa'ibatin, walakin lalina kafaru, yaftaruna Allah al-kadhib ƙarya suka kira suka danganta wa Allah Allah bai saka ba Allah bai izini da wannan abin nan ba shi kuma surmun da aka ce surmun jam'u sarim abin da ake nufi da sarim wato a dabba wadda aka yanke ta daga cikin sauran aka daina lissafin ta matsayin arzikin da za a iya abin nan ga yanin Qur'ani ya amfani da kalmar fa asbahat kasarim fatanadu musbihin wato waɗannan masu gonan nan ko ta waye gari kassare kaman yankakkun bishiyoyi an yayyanke su qawlu ta'ala alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitu wannan hadisi wannan aya zaga yan boko suna santa duk wani wanda yake son a bar kowa ya shagalin sa sai ka jira cewa alaikum anfusakum kowa ya ta kansa la yadurrukum man dalla idha tadaitu a daina wa'azi a daina cewa kaza ba kyau a daina Allah wadare da munanan ayyuka da munanan al'adu a daina cewa mutane su tsoron Allah kai dai wai kai ta kanka to zaka ji fassara ayat daga sahabbai waɗanda wahayi ya sauka akan idan su malam yace an abil aliyati qala kanu inda abdullah ibn mas'ud wata rana ana zazzaune ustazai da ɗalibai da masu neman fatawa da masu neman natuwo da masu neman karama an cika a majalisin wannan babban sahabi cikin malamai a kasar Kufa Ibn Mas'udin fa waqa baina rajulaini ma yaqa'u bainan nas sai wani rikici irin wanda yake sai saba faruwa tsakanin mutane rashin fahimta abin nan mummunan tunani kuskuren fahimta gaggawar yin fushi ko wani abu na shedan ya shiga tsakankani shikenan fa wasaba kullu wahidin minhuma ila sa'id sai suka miƙe za su fara dambe za su fara suna zagin junansu suna wa junansu ta'annati faƙala ba'aduhu sai wani ya ce ala a ƙomu fa'amuruhu ma bil ma'arufi wa an hahu ma'anil munkar sai wani third party sai ce gaskiya bari in samu waɗansuwa ne in je in musu wa'azi in ce abinda suke bai dace su yi haƙuri da junan su kaza su kaza faƙala ba'aduhu sai wani ya ce alaika nafsak kai dai ka ji da kanka ba ruwanka da su sai kuma ya kawo hujja inna allaha ta'ala qala ai allah ne ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytu ya kafa hujja da aya dan dan haka ake cewa kafa hujja dole sai ya dace da yadda salaf suke kar kawai ka dauki aya yadda kaga dama kafa hujja ne kaga aya ya kawo ai rayuwar ta mu sai a ce ya kawo nafsi da haka abin da yake faɗa sai a yadda to kuma ba haka ba fa sami'a ibn mas'ud sai malamin ya ji shi ibn mas'ud fa qala sai ya ce lam yaji ta'wilu hadhihi al-ayati ba'd ya ce kai ku saurara wannan aya fa ta'awiluha anan wato lokacin aiki da ita yake lokacin aiki da ita bai zo ba kamar da Aisha take cewa kana yu'awwilul qur'ana annabi ya kasance yana mene yana aiki da qur'ani ko mun gane to lokacin aiki da ayat bai zo ba innal qur'ana unzila hina unzila wa kana minhu ayun madha ta'wilu lalle shi qur'ani sa'ad da ya sauka a cikin sa akwai ayoyin da lokacin aiki da su ya riga ya wuce an ba da labarin wasu al'ummomi yahudawa da kiristoci da annabawa da al'ummomi irin abin da muke ce mashar'uman qablana akwai shari'a da ta riga ta wuce ba ma binta mu qabla an yanzila tun kafin qur'ani ya sauko an riga an gama aiki da su wa kana minhu ayun waqa'a ta'wiluhu a a a nam waqa'a ta'wiluhu ba'da al-yawm ko haka ne wa kana minhu ayun wa qata wiluhu ba'da al-yawm akwai kuma waɗansu ayoyi waɗanda tawilin su lokacin aiki da su ya riga yayi kafin yau wa minhu ayun taqau yaqau ta'wiluhu inda sa'a okay wa minhu ayun yaqau ta'wiluhu ba'da al-yawm akwai abinda kuma nan gaba fassara shi zai zo akwai wanda fassara shi ta riga ta wuce akwai wanda fassara shi za ta zo wa minhu ayu ayun yaqau ta'wiluhu inda sa'a akwai wanda kuma lokacin aiki da shi sai can kusa da tashin alkiyama wa ma zakaru min amri sa'ati da kuma abinda aka bada labari na al'amarin kiyama wa minhu ayun yaqa'u ta'wiluhu ba'da yawmin hisab ko kuma ayoyin da su kuma lokacin aiki da su sai ranar alkiyama wan nari wal jannati ranan shiga wuta da aljanna Allah ka tsare mu da wuta sai ce ku tsaya ku ji fasara ita wannan aya fama damat qulubukum wahidatan matakar zukatan ku suna nan guda daya kuna mu'minai masu fadan kalmar shahada iri daya wa ahwa'ukum wahida soye-soyen zuciyarku yana nan a wuri guda kuna bin addinin Allah kuna bin sunna walam talbisu shiya'an ba ku riga kun rarrabe zuwa kungiya kungiya tawaga tawaga ba walam yadhuq ba'dukum ba'sa ba'din baku riga kun fara dandana wa juna kudar junanku ba wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan wannan mai da wannan martani wannan ya wannan kazafi wannan ya sa a kulla wancan wannan ya kwace kudin wannan wannan ya sa matan wani ta kishi da sauransu matakan ba kai ga haka ba ibnu abba ibnu musa yake cewa famuru wanhau ku ci gaba da umarni da kyakkyawa ku ci gaba da hani dan a bar mummuna fa'iza talafatil ƙulubu wal ahwa'u idan zukata suka sassaɓa musulmai suka kyakkece suka rasa nayi suka rasa kan gadon kansu wal ƙulubu zukata suka sassaɓa saɓani da cin mutunci da ƙiyayya da gaba da mugun fata kowa bai san ganin ɗan uwanshi musulmi kowa yana fatan bala'i ya auka wa ɗan uwanshi musulmi subhanallah idan aka irin wannan wajen wa ulbistum shi'an Allah ya jarabce ku da rarrabuwa kungiya kungiya tawaga tawaga tafiya iri daban-daban dariƙa iri daban-daban wa zaka ba'dukum ba'sa ba'd kuka fara dandana wa junan ku kuda juna ana kashe-kashe ana yaƙe-yaƙe ana sharri wa juna ana wa juna batanci ana wa juna yarfe ana cin amana juna yace to famru'un wa nafsu to a lokacin ne alaikum anfusukum zata aiki fa inda zalika jaa ta'wiluha shine lokacin aikin ta har yanzu dinnan ba kai wannan lokacin da har yanzu akwai masu san su jo'azi akwai masu san a gaya musu akwai masu san kaza kaza duk da yake akwai bawadir na fari farin so musomin waccan tafiya Allah ka kyauta qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum zai ƙara fassara mana wannan aya fadan Allah ya ayyuhallazina amanu sharatu bainakum idha hadara ahadukum al-maut in taraka hina al-wasiyyati ithnani zawa adalin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut Allah yace tahbisunahuma min ba'di salati fa yuqsimani billahi in aradna la in tabtum la nashtari bihi samanan kalila walau kana za qurba sannan Allah yace wala naktumu shahadatan shahadatan lahi inna idan laminal athim zuwa karshen fa in menene fa in utira ala annahuma saqa ithman fa akharani zuwa ƙarshe da cikin can ƙarshe ƙarshen ma'ida ko kissa game da hukuncin idan mutum ya yi wasiya sai babu shaidu a lokacin ba a zo maganar gado ba musamman mutumin da ya mutu a garin da ba nasu ba ya wasiya cewa idan an je a ba wa wani da wani da kaza waɗanda ƴan uwan shi ba su da labarin wannan wasiyar sai a samu musulmai biyu su ba da shaida idan babu musulmai sai a samu waɗanda ma ba musulmai ba amma aka ce za a tsare su don kada su yi shawara su yi mitin su faɗa abin da su yi shawara abin da za su faɗa za a tsare su separately da an gama sallah sallar la'asar particularly sai a kira su rantsuwa su ba da shaida sai a aiki da ita to yana fassara wannan ayan qala abdullahi ibn abbas bi hadhihi al-ayati ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum qala hiya mansuha to kaji ce wannan aya an daina aiki da ita tunda aka kawo gado an daina aiki da ita za mu saurara insha Allah saboda kuma lokaci sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله